بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake haduwa a wannan yammaci na ranar laraba mun shiga daren alhamis wanda shine daren shida ga watan jumadal akhira shekara ta 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wanda ya dace da lissafin 26 ga watan Nuwamba 2025 daga wannan masallaci na Masjid Umar ibn al-Khattab da aka fi sani da suna dandali da ke nan tudun wadan Zaria a Najeriya inda muke haduwa don yin karatu a cikin tafsirin juzwa amma a yau insha Allah za mu yi darasi na ɗaya a cikin a tafsirin suratul inshirah ko suratu alam nashraha arma zai karanta mana sura bismillah ma
a'udhu billahi samii'il 'aliim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi bismillahir rahmanir rahim ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب نعم wannan shine matanin suratu ash-sharh ko suratul inshirahi ko suratu alam nashraha duka ana kiranta da haka wannan sura ita ce sura ta 94 a cikin jerin gwanan surori kamar da suke a cikin suratu a cikin mushaf Usman ita ce kuma sura ta goma sha takwas a cikin jerin gwanon surori ta fuskar sauka ta sauka bayan suratu duha kafin suratu wal asri da ittifaqi malamai na tarihi da tafsiri wannan sura makkiya ce sannan kuma ayoyinta guda takwas ne kamar yadda aka ce babban abin da wannan sura take magana akai shine bayanin daraja madaukakiya da Allah madaukakin sarki ya bayar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama da Allah ya sanya masa kaunar imani ya sanya masa haske a cikin zuciyarsa da alqur'ani ya kuma tsarkake shi daga dukkanin zinubai da kurakurai sannan ya daukaka ambatansa a duniya da lahira a sannan a cikinta akwai umarni game da cewa bawa ya tashi ya yi abin da ya kamata ta fuskar addininsa da rayuwarsa kuma idan ya je ya yi aikin rayuwa to ya koma kuma ya yi aikin lahira shi ne ma'anan da za mu zo mu ji game da wa'ila faragata fansab Allah madaukin sarki ya fara wannan sura da faɗinsa alam nashrah laka sadarak ya ce shin ba mu yalwata maka ƙirjinka ba wawa ba'ana anka wizrak kuma muka sauke maka nauye-nauyen da ke kanka allazi wanda shi wannan nauye-nauye an kada baharaka ya nauyayi bayanka wa rafa'ana kuma muka ɗaukaka laka a gare ka zikiraka ambatonka waɗannan cikon tambayoyi za mu ga sura ta fara da tambayoyi irin wanda muka ji a ƙarshen sura da muka gama a cikin suratul duha da aka gama akwai tambayoyi tun daga kamfanin Allah madaukakin sarki alam yajidika yatiman fa'awa wa wajadaka ballan fahada wa wajadaka ailan fa'agna malamai suka ce waɗannan tambayoyin da aka yi anan ciko ne akan wancan tattaunawa Allah ya ce alama ya jirka yatiman fawa ashe ba ya same ka maraya ba sai ya jibance ka ko waje da ka dalan ya same ka marashin shiriya fahada ya shirtar da kai ko ta daka ailan ya same ka mara abin hannu fa agna ya wadatar da kai waɗannan tambayoyi da aka wa annabi sallallahu alaihi wasallama su ne anan aka ci gaba da yi alam nashrah ashe kuma har ila yau ba mun yalwata maka kirjinka ba alam nashrah laka sadrak mun yalwata maka kirjinka wa wada'ana anka wuzrak muka sauke maka nauye-nauyen da ke kanka allazi anqada zaharak wanda ya nauyayi bayanka wa rafa'ana laka dhikra kuma ashe ban mu fifita ambatanka ba waɗannan tambayoyin da su da na bayancan da waɗannan duka malamai suka ce ana ce da su abin da ake ce ma al-istifhamu at-taqriri al-istifham at-taqriri akwai istifham at-talabi wato tambaya wacce da gaske ana neman amsa ne abu kuma tambaya wadda al'adance idan an yi maka ba amsa ake yi maka ba ana tabbatar maka da abin ne kamar yadda kace wa danka kai baka san wani kanina bane wato ka san wannan kawunka ne wai ana so ka bada amsa ka sani bane wani ashe ka manta irin alherin da nayi maka wannan shi ake cewa al-istifhamu at-taqriri wanda yake na tabbatarwa a larabci yana da ka'ida wanda ake gane shi da ita shine idan ya zama adatul istifham ita wannan alhamza ta jikin alam idan ta zo sai kuma lam ko la ya zo a bayanta wato harfin nafi wanda dama ita ma istifhamin a cikinta akwai ma'anan nafi idan aka kawo alhamza sai aka kawo la ko lam ko laisa ko ire-irensu shi ne ake ce ma nafiyun nafi kira korewar korewa to a ƙa'ida kuma nafiyun nafi isbatu idan aka kore aka kore idan aka haɗa negative guda biyu za su ba da positive to nafiyun nafi kira da haka da aka ce a mutum istifam da kuma lam da kuma a laisa sai zama ma'anar shi sharahana laka sadarak rafa'ana laka dhikrak wajadnaka yatiman fa'awaynaka wajadnaka a'ilan fa'agnaynaka shine ma'anarsa in ka kalli irin su kaman alaysa Allahu bikafin 'abda ashe Allah bai isar wa bawansa ba ma'anan shi Allahu kafin 'abda ka kalli irin kaman fadan Allah alam nurabbika fina walida kamar da kisa Annabi Musa shin ba mun rene ka kana ɗan yaro ba ma'anan shi rabbaina ka walida to shine irin wannan ainihin wato istifhamin alam sai Allah ya ce alam nashrah laka sadrak ashe ba mu yalwata maka kirjinka ba wannan aya ma'anan yalwata kirji anan me ma'anan yalwata kirji kirji dai shine wannan a gaban mutum wanda makankara waɗannan ƙasusuwa na na rich suke suke kewaye da shi game da aka sani shi ake ce ma kirji wanda shine mazaunin zuciya to a me ake nufi da yalwata kirjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malamai sun ce yana da fassara guda biyu akwai at-tafsirul ma'anawi da kuma at-tafsirul hissi za ya fassara shi fassara ta wato abinda ba a gani kamar abstract shine al-ma'anawi kenan za ku ya fassara shi fassara hissi wanda ake gani me yake nufi da at-tafsirul ma'anawi shine fataha Allahu alayka sadraka Allah ya buɗe da maka kirjinka walayyana qalbaka ya lausasa maka zuciyarka shine alam nashrah laka sadrak ashe ba mu sanya zuciyarka ta zama mai taushin hali ashe ba mu sanya kirjinka ya zama wanda yake mai fadin kirji mutum mai faɗin ƙirji shi ne wanda yake da haƙuri da zurfin tunani da kau da kai kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana da shi wa bima rahmatin min Allah linta lahu walau kunta faddan ghalid alqalbi lam faddu min hawli da rahama Allah ka zama mai saukin hali da ka zama mai dacin hali mai sakin mai rashin kirki da an watsi an baka wuce Nabi sallallahu alaihi wasallama bai taba daukar fansa ga kansa na amshi wani abu ba kaga yana da inshirahu sadri sannan talyinul qalb yana da tausayi yana da hakuri yana da kyauta yana da kauda kai yana da mai da alkhairi ko da an masa akasin alkhairi wannan shine alqalbul layyin to annabi sallallahu alaihi wasallama yana da wannan ali ibnu abbas ya ruwaito wannan fassara daga ainihin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake cikin littafin mabambanta al-imam at-tabari a cikin tafsirin sa ya ruwaito haka na al-imam al-hakim a cikin al-musaddarak haka na al-imam al-baihaqi a cikin littafin sa shu'abul iman haka nan malam abdullahi dan mubarak a cikin kitabuz zuhud haka kuma ibnu abid dunya a cikin gaban shi mabambanta musamman a cikin zammud dunya ya ruwaito da su da wasu malaman cewa an ibnu abbasin ya ce sahabbai suka ce ya rasulallah ya manzan Allah da aka sauka da wannan sura suka ce a yan shari'u sadru dama kirjin mutum yakan fadada ya fadada annabi ya ce na'am kwarai kuwa wayan fasihu kirji yakan yi fadi har ya zama rakwa-rakwa qalu sai suka ce wa ma alamatu zalika ta ya za a gane mutumin da ke da fadin kirji ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce daga cikin alamar mutum yana da faɗin ƙirji wanda yake alkhairi gare shi na farko annabi ya ce akwai attajafi an daril guru za ga mutum yana janye jikin shi daga duniya bai cika ruɗuwa da duniya ba wal inabatu ila daril khuludi kaga ya ba da ƙarfinsa ga baki ɗaya zuwa ga lahira gidan tabbata wal itidadu lil mauti qabla al mauti kaga mutum yana shiryawa mutuwa tun kafin ta zo masa da wannan shine alamar mutumin da yake da faɗaɗɗen kirji wannan ma'anar ita ce zaka ga Allah ya ambata a cikin suratul zumari faɗin Allah madaukakin sarki afa man sharaha Allah sadarahu lil islam fa huwa ala nurin min rabbih fa wailun lil qasiyati qulubuhum min dhikrillah ulaika mene fi dalalin mubin Allah yace afa man sharaha Allah sadarahu lil islam baka ganin wanda Allah ya faɗa da ƙirjin shi sai yake fahimtar addini faɗin ƙirjin zai saka fahimci addini fa huwa ala nurin min rabbih sai zama Allah ya bashi haske duk abin da aka karantar da shi na addinin musulunci sai ga ya yarda ya karba zuciyar shi tana maraba da abin bai jin kunci ko damuwa ko musu bai karyata kabari ko lahira ko kiyama ko ɗayantakar Allah ko fifikon ainihin wasu bayi akan wasu ko cewa an yi al'umma iri kaza duk abin da Allah ya bada labari a Qur'ani zai ga ya gaskata fa huwa ala nurin min rabbih sai Allah ya ce fa wailun bane ya tabbata lil qasiyati qulubi ga waɗanda zukatansu suka bushe sune wanda ba su da yin sharahi dikin sune wanda an bace abu na addini suna karyatawa suna musu suna jayayya suna da ta cewa su ce ba su yadda ba to wannan sune alqasiyati qulubuhum min dhikrillah Allah ka tsare mu amin haka nan a wani waje cikin an'am ko faman yuridullahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil islam wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan kama annama yas'adu fis sama Allah yace kadhalika yaj'alu ar-rijsa yaj'alu Allahu ar-rijsa ala alladhina la yu'minun kaga nan ma Allah yace afaman afaman yuridullahu an yahdiyahu wanda Allah ya so ya shiryatar da shi wanda Allah ya yi nufin ya mai falala ta shirya ya shirah sadar hulil islami sai Allah ya faɗaɗa masa ƙirjinsa sai ya zama yana fahimtar alƙur'ani yana bin su zuwa ƙarshen aya wannan shi ne fassara da aka yi wannan aya a tafsirul ma'anawi na ma'anan inshirahu sadri ina fata muna gane fassara ta biyu shi ne a tafsirin hissi cewa ma'anan inshirahu sadri wani abu ne da ya fara aikace wanda aka gani ido da ido mun sani cewa a tarihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam asirarsa an taba samun lokacin da wasu mala'iku suka zo suka tsaga kirjinsa na san duk mun taba jin irin wannan karatun ko da mu taba karanta shi ko mu sanya tafasil din zance yake ba amma dai mun taba ji to yadda abin yake shine wannan aya ta iya ɗauka ma'anar cewa ana wa annabi sallallahu alaihi wasallam bayanin wannan karama da Allah ya mishi wannan abu da Allah ya mishi na mu'jizar tsaga kirjinsa da fitar da wata tsoka shine ma'anar alam nashrah naka sadrak to ya abun ya faru al'amarin tsaga kirjin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da fitar da raban shedan da sanya tausayi da hikima da zuba ilimi da cire hasada da keta da kiyayya ya zo kissar ta maimaitu a wuri daban-daban wanda wanda ita nasa malamai suka yi tunani suka nutsu cikin bayanai da neman toya abin yake ƙarshe dai malamai mu hakikai suka ce to wannan abu dole a kira shi da suna ta'addudul qissa cewa wannan a wannan operation da da malaiku suka annabi sallallahu alaihi wasallama surgery da suke masa to ba su ɗaya bane akalla sau uku ne karo na farko shine fi halatul tufula sanda yake yaro kankani lokacin da aka yi shi ruko din nan wajen reno a kabilar banu sa'ada wato banu sa'ad ko a wurin uwar rukonsa halimatu sa'adiyya a lokacin anas dan malik ya ruwaito kamar yadda yake cikin sayo muslim daga wani baffansa cewa ya ba su labari cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam atahu jibril wa huwa yal'ab ma'al gilman wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan kauye na banu sa'ad suna wasa da sauran yara sa'anninsa sai ga mala'ika jibrilu ya zo fa'akadahu sai ya kama shi fasara'ahu sai ya kwantar da shi fashakka kalbahu ya tsaga ƙirjinsa fastakhraja minhu alƙatar ya sa wuƙa ya cire ya yanke wani ɗan tsoka haka faƙala ya ce haza haddu shaitani minka wannan shine rabon shaiɗan daga cikin zuciyarka an cire shi sun magasalahu fi bastin sannan ya saka zuciyar a cikin wani wani kwantena kaman wani kwano haka min zahabin na zinariya ya wanke shi bi ma'in zamzama ya sa ruwan zamzama ya wanke thumma la'amahu sannan ya maida zuciyar inda take makwancinta thumma a'adahu fi makani ya zuba ta inda take ya ɗinke ƙirjin waja algilmanu ya sa'una su kuma yaran da yake wasa da su suna su ga wani mutum ko wata halitta da ba sani ba ta kama wannan yaro ta kwantar da shi tana wannan aiki sai suka ruga da gudu cikin anguwa ko cikin gari ya sa'auna ila murdi'atihi suka tafi gun uwar goyen nasa suna cewa faqalu inna muhammadan qad qutila suka kawai suka lazimul lazimul waqi'a ne ko sai ai gayi can an kashe muhammadu shikenan a cikin waya sai yake cewa fastaqbaluhu sai suka taho a guje da ita da sauran mutane fa idza huwa muntaqa'ul launi sai suka ganshi ya zama shahiban haka wato alamar ya sha wahala kamar wanda ya sha wani duka ko ya ji tsoro ko ya firgita idan mutum fari ne sai a ga wata kila fuskar shi ta yi flushin jini ko a ga idan mutum sun zazzaro ko sun yi ja suka gan shi cikin alamar tsoro ko ba su ga wannan mutum ba suka duba sai ga kuma babu inda jini ke zuba a jikinsa ana sai ke cewa wa qad kuntu ara athara zalika al-makhit fi sadri wani lokaci nakan ga alamar inda aka masa dinkin wannan sajiri inda aka yi masa a kirjinsa daga lokacin da ce wannan yaro bari mai da shigun iyayen shi kada a zo wani matsala ya faru ba tsayin da zan yi ba a zo a zo ya mutu a hannuna ko na abu ya faru da shi ta mai da shi garin su wannan shine karo na farko da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama wannan amaliya ilahiya kaji abin da ya cire yace haza hazzu shaytani min qalbika abu na farko da aka cire mishi kenan raban shedan almarar thaniya karo na biyu da aka bada labari shine yana ɗan shekara goma sha ɗaya ya ɗan shekara goma sha ɗaya shi ma ya go a cikin riwayar da ke cikin musulun imam ahmad ibn hanbal da abu nu'aymin a cikin dala'ilin nubuwa da addiya'ul maqdisi a cikin al-mukhtara da ibn hibbana a cikin sahih ɗinsa duk da yake wannan isnadin bai da ƙarfi ta fuskar riwaya amma dai abu ne wanda yake mashahuri asira nabi sallallahu alaihi wasallama yana ɗan shekara goma sha ɗaya yake ba su abu hurera labari kamar da zuwa cikin riwayar wai ɗan kabu yake cewa abu hurera ya kasance jari'an ala an yas'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an ashiya'a la yas'aluhu an ha ghairu sai na abu hurera ya kasance yana da ƙoƙarin juriyar ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu abubuwa wanda ba sahabin da ke da wannan ƙarfin zuciyar sahabbai suna son su tambaya annabi na musu kwarjini shi kuma abu huraira ya kasance mayan karatu ne kamar da annabi yake ce yake ce mishi wata rana na san cewa ba wanda zai mun wannan tambaya sai kai saboda kwadayin ka kan ilimi to wannan kwadayin yake yake ingizo shi ai dinga tambaya ga cewa kai abu huraira anya baya zakewa kuwa shine wata rana ya ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ma awwalu ma, ma awwalu ma ra'aita minan nubuwa ya manzo Allah me farkon alamar da ka fara gani wacce a sanadinta ka fara tsammanin Allah zai aiko maka da annabta Nabi sallallahu alaihi wasallam yana gide sai tashi ya zauna a gwada tambaya ce ai mai nauyi ko fa qala sai annabi ya ce laqad sa'alta aba huraira ce ka abu huraira ka iya tambaya zan ba ku labari inni la fi sahara'in wata rana ina wajen garin makka cikin sahara wa inni labnu ashara sinina wa ashhurin shekara ta goma da 'yan watanni wa idha bi kalamin fawqa ra's sai naji ana magana a saman a saman kaina yace wa idha bi rajulin yaqulu rajulin a huwa huwa in wai ga sai naga wasu mutane guda biyu ɗaya yace shi din ne suna nuna ni fa qala na'am sai dan yace eh shi ne fastaqbalani sai suka zo gabana bi wujuhin lam araha li khalqin qattu fuskar su ba irin ta mutanen da saba gani bane wa arwahin lam ajidha min khalqin qattu yanayin su ba irin na mutane bane wa thiyabin lam araha li ahadin qattu suturar su ba irin na mutane bane malaiku kenan kaga wancan mutum ɗaya ne go malaikar jibril yana dan yaro wannan kuma su biyu wancan a banu sa'ida wannan kuma a makka kaga dole a ce abu ya maimaitu ba so dai bane fa aqbala ilayya yumashiyani sai suka kama ni suka tafi da ni wani gefe hatta akhadha akhadha akhadha aduma bi adudi ɗayansu ya kama dama tsuna shi ganin ya ce la'ajidu da ahadin min huma masa amma suka rike ni kamar ba a rike ni ba suna rike da ni amma ba na jin alama wani ya rike ni ya ce faƙalar da sahibihi a ji'ihu sai ya ce kwanta mana da shi fa'adda a nisa kwantar da ni bila ƙasarin wala hasarin babu duka babu falla ƙafa babu zafi suka kama na kawai kwantar da ni da kasa ana mamawar lafiya na mushi anesthesia sun makala a duhu mali sahibi sai ɗayan ya ce ifilik sadarau ɓare mana ƙirjin shi fahawa ahadu ma ila sadari fafalakaha sai ɗayan kawai kama ƙirji na kawai sai ɓara shi gida biyu fama ara min dami wala ash'uru min wada'in ni dai ban ga jini ya zuba ba kuma ni ban ji zafi ba kuma ga ƙirji an ɓara faqala lahu sai ya ce mishi akhrijil gilla wal hasada cire mana tsokar da ke sa kiyayya da wanda ke sa hasada kaji abin da aka cire da biyu wancan kara an cire rabon shedan yanzu kuma an cire abin da ke tsakanin mutane na jin haushin juna ko hasada ce ka cire fa akhraja shay'an sai ya fitar da wani abu ka hay'atil alaqa wani dan tsokan nama haka thumma nabadha fataraha sanan sai ya wurgi da ita fa qala lahu sai ya ce adkhilir ra'afata war rahma to zuba mushi tausayi da tausasawa ya ce fa'iza mislul lazi ukhrija yushbihul fidda sai suka ɗauko wani abu kamar girma abin da aka cire wannan fari sal kamar azurfa sun ma adkhalahu sai ya shigar da shi cikin ƙirjina sun ma hazza isba'i rijilil yumna sai ya kama kafata sai ya girgiza ta kamar da ake girgiza buhu haka abu ya kwanta sosai ya ce faƙala ugdu waslin suka ce da shi ka tafiya ka Allah ya ƙara maka aminci ya ce faraja biha a'adu ce na tashi ko na tafi abuja abuna yace fa idza ana bi ra'afatun ala saghiri wa rahmatun lil kabiri daga nan sai naji ina tsananin tausayin yara ina tsananin tausayawa manya ma kuma to kaji karo na bikin da aka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai da rika saboda zalunci cewa masa annabi duk wannan katun ba katun sa annabi bane na uku daren isra'i lokacin za a mashi isra'i bayan ya zama annabi yana makka sanda za a bashi sallah kamar da Allah ba da labari subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjid harami ila almasjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu ko magana mafi inganci a cikin maganganun malamai suka yi an yi isra'i ne a shekara ta uku bayan fara annabta to wannan daren shi ma shi ma an ba da labari kamar da al'imamu tirmidhi ya ruwaito da ahmad cewa daga malik bin sa'asa cewa ana nabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi yace baina ma ana indal bait baina na'imi wal yaqzani ina kishin gida a ɗakin Allah a Ka'aba ni ban yi bacci ba kuma ni irin na babi ba kamar mai gangadi kenan irin ka bacci bai riga ya gama ɗaukar mutum ba ko baya cikin cikakken farkawarsa yace istami itu qa'ilan yaqulu sai naji wani na cewa a ahadun wani mutum ne guda daya baina talafa yanzu ka ji bambanci ha ilawo yanzu kuma su uku ne su uku suna cewa fa utitu bi fa utitu bi qastin min zahabin fiha ma'u zamzama sai na ji su uku nan sun zo da ruwa na zi a cikin wani abin zinariya a ruwan zanzam faƙalu suka ce innahu na'im suka ce ai yayi bacci yayi bacci yace fa ashrahu sadri sai suka buɗe da kirjina atada ya cewa Anas a cikin riwayar me suke nufi da buɗe kirjinsa yace fatahu asfala batanihi sun buɗe ƙirjinsa har zuwa ƙasan cikinsa fastakharaju qalbahu suka fitar da zuciyarsa fa ghusila bima'i zamzama aka wanke shi da ruwan zamzam thumma uida makanu aka maida ita wajen thumma hushiya imanan wa hikma anan kuma aka cusa mishi tsantsan imani da ilimi shine ma'anar hikima kaga jawabin da aka mai amai operation an cire mishi rabon shedan an mishi wata rana an cire hasada an sanya mishi tausayi an cire gilli an sa mishi ainihin girmama manya wata rana kuma an wanke zuciyar an sanya mata tsabar imani da ilimi wannan so uku kenan rai wannan shine at-tafsiru al-hissina alam nashraha laka sadrak to a wajen wannan ne sai al-imam al-qadi iyad a cikin sharhin sahih muslim ikmalil mu'lim da yabo kan wancan hadisin da muka ambata wanda yana cikin sai muslim sai yace wa fi hadhihi alqissati adadha hujjatin wa awhada burhanin wa asahha dalilin ala madhhab ahli alhaqq min anna almaut wal hayata wa sa'ir alashya min fi'li allah ta'ala wa khalqihi mahdan laysa yujibuha sababun ولا ينقصهما طبيعة ولا يشترط لوجودهما شرط لا يوجد إلا معه البتة yace kaga wannan abin da ya faru na tsadin kirjin nan da aka yi daya biyu uku a tsadin kirjin mutum a fito da zuciyarsa a wanke ta har a yanki wata tsoka har a maida wani abu a saka sannan a mayar a rufe ya tashi tafiyarsa yace wannan yana gwada mana cewa a duk abin da Allah yake yi na rayuwa da mutuwa da sauran abubuwan da Allah yake aikatawa to kudura Allah ce da iradarsa kadai babu hannun wani in banda wato babu wani sharadi ko wani ka'ida da za a ce duk abin da ya faru kaza dole ya zama kaza yace illa min haythu ajrallahu al'adata sai dai abin da Allah ya sa na sunnar rayuwa sunnar rayuwa da Allah ya sa misali an fullaka mutum dole ya mutu sunnar rayuwa da Allah ya sa idan mutum ya sha guba ta je inda za ta lalata jikin rayuwarsa dole ya mutu suna Allah ta tsara cewa idan aka rin mutum da bindiga ko aka tsaga ƙirjinsa zai mutu ko wannan suna Allah ce amma idan ya ga dama ya ce hatta idan sha'a haraka idan Allah ya so sai ya aje wannan suna a gefe guda wa an fada ƙudratahu ya aikata abin da ya so kamar yadda ya ma wancan mai mai jakin nan a wanda zai marra ala ƙaryacin kamar yadda yawa a sahabul kafi wala bisu bi kafin talata mai acin sinewa zazu tis'a ko yadda yawa manzala sallallahu alaihi wasallam anan ko yadda yawa annabi isa da mahaifiyarsa aka haife shi ba tare da uba ba ko yadda yawa fir'auna a yawan lajika bi badnika tukuna min khalfaka aya ga sunan dai birtik in Allah ya ga dama sai ya canza abin daga yadda aka samu gari sai wani ya yi abin da ya kamata ya mutu sai a zabe mutu ba sai wani kuma abin da bai kamata ya mutu ba sai ya mutu wanda a ɗabi'ance ana ganin bai kamata wannan ya mutu ba a ce kawai kamare shi ko ka harare shi ko ka zage shi kawai sai faɗi mutu wani kuma a sare mai hannu wani ya hatsarin mota kaga mota kamar ba a tsere ya fita ba wasu ya ganshi ya tsira sai wasu yan buruzis haka duk wannan kudura Allah ce da iradarsa kar mu manta al-Imamul Qadi Iyad yana yin wannan magana a zamanin da ba a san wani abu mai suna sajiri ba domin ya rasu 544 ne bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kusan shekara 900 da rasu sai fiye da 900 saboda haka ba irin wannan zamanin bane da muke ciki amma duk da haka ka duba yadda imani da kaddara Allah da kuma ya sallama wa ƙadara Allah wanda har a yanzu ɗin hata su rikitocin duka mai suke yi su ma suna jingina da buwayar Allah ne kuma idan suka shiga cikin wannan aiki da suke yi su ma ba su da wani kataɓin sai da Allah yi ma'ana idan aka mutum wannan allura da ake sakawa a jikin gadon bayan mutum ta anesthesia ko a ɗauke rayuwarsa don Allah ya ga dama ba zai farka ba guda nawa guda nawa aka yi farka ba san ya kace ba wani kuma a yi masa ma yana jin har yanzu yana ji kuma wani har sai an ƙara dose amma daga baya zai ce duk abin da ake yi yana ji Allah yana yin haka wani ainihin wato a zo sai an gama ana ganin an yi lahiya lau har ya farka har ana murna cewa wani ya warke sai a samu wani wani miki ko wani abnormality ko wani abu da su ma za su kasa explaining me ya faru marasa marasa lafiya tsayawa da suke asibiti likitoci ba su san me ke damu su ba za su duba su gama iya binciken su su yi binciken jini su yi bincike na injina irin wanda ake cima scanning ko ko ko wane ne sunan shi CT scan ko wane ne duk abin da za a yi ko x-ray sai ka sai ka ga ba su da wani bayanin da za su bayar na science na kimiyya cewa ga abin da ke damun shi ko kuma ko sun gano abin da ke damun shi maganin da suke da shi ya ki warkar da shi domin ka'ida wai za maritu fa huwa yashfi Allah ne yake warkarwa to a qadiya da yake cewa illa ashiya'a illa min haisu ajral adat ajrallahu al'adata ta idza sha'a kharaqaha wa anfadha qudratuhu kaifa sha'a a can gaba sai yake so ya bayani to wai ne wannan abin da aka cire a cikin zuciyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shin wani abu ne wanda da ni da kai da mu duk muna da shi a cikin zuciyarmu ta yadda inda za a identifying din san an cire mu za mu daina yin hasada da kita kamar yadda misali yanzu a anatomy ai sun san function din kowace gaba ko a physiology sun san function din kowane kashi da kowane tsoka za su ce maka wannan shine cell kaza wannan shike bada kaza wannan shike wanke shike tace jini wannan shike kaza da jijjiya da tsoka da hanji da bargo da kibe komai gwargwadon ilimin da Allah ya ara musu sun sani to shin suna iya su gane a cikin mutum jikin mutum sai nan daidai nan ilimi ke tsayawa daidai nan ne harshe daidai nan ne gane mutane wannan shine inda bakin ciki da hasara da gaba suke tsayawa ba su san wannan ba Allah bai ba su wannan ilimin ba a jikin tsokar da ke jikin zuciya ko wataƙila a jikin jijiyoyin da suka ratsa ta ne Allah kada ya sani su da sun san cewa kawai tana fomfin jini ya kai ya kawo da duk wani motsi da laɗe wanda ɗan adam yake jini na cyclating cikin abin nan su agun agun yan asibiti agun su mutuwa shine kawai abin da ake cewa cardiac arrest zuciyarka kamar yadda a ce mota injinta ya buga duk abin da ke kaiwa ya kawo ƙarshe zuciya ce take bugawa su agunsu ko abin da suke ce ma wannan shine suke ce ma cardiac arrest ne a saktal kalbiya ko kuma aljalta addimagiya shine shine abin nan brain stroke kwakwalwar mutum ta wargaje ta daina aiki san tsin su birkice agun agun nasara to wannan shine mutuwa a gurin Allah ko ba wannan bane mutuwa a ilimin ruhi na addini ba wannan bane mutuwa ruhi da Allah ya sa wa mutane wanda daga Allah yake baya zama a jiki wanda bai da balance a dabi'a baya zama a jikin da bai da balance mu kiyaye wannan da zaran jikin ya rasa balance din shi to kawai shine sai ya fice dan ba mutuwa yake ba ficewa yake in ya fice shine wannan jikin zai waye gari ya zama jussatun hamida bai da wani katabus domin abin da ke da ran ya fita shi ran fita yake yi ba wai yana yana ana terminating ɗinsa ne kamar da ake terminating ɗin a a misali sauran abubuwa ba wannan shine abin da ke faruwa da ɗan adam kamar da muka ji a cikin sai har ma ya dinga kallon ruhin nashi yana tafiya to alqabiya ce yake cewa wa yahtamilu an takuna hadhihi alqa allati istukhrijat min qalbihi hiya ahadu أحد أجزاء القلب المختص بها حب الدنيا والنزوء للشهوات التي منها يأتي الشيطان يتتيو inda aka cire a cikin zuciyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata tsoka ce ko wani sel ne na musamman wanda Allah ya halicce shi wanda shine daidai wurin da Allah ya sanya wa ɗabi'ar san duniya da san sha'awa inda daga nan shi ne yake zuwa kamar yanzu ka sai waya ai ga sai waya ko sabuwa ce ai ba za ta yi ba ko dole a kudu ne sai an saka sim card sanar za ta yi akwai wurin da za a saka memory sanar za ta yi akwai inda ana so a sa caji sanar za ta yi to haka a jikin zuciya kowace tsoka kwaya ɗaya da ke jikin zuciya kowane sel akwai amfanin da Allah ya sa shi dan adam ya sani ko bai sani ba so da haka a bangaren zuciya akwai wata tsoka wadda ce take da alaka da burin san duniya da biyewa sha'awar duniya to shedan kuma ta nan yake zuwa kamar da hadisi yake ce mana inna shaytana yajri min ibn adam majrad dami shedan yana gudana a jikin dan adam da inda jini ke gudana so da ka shedan ya shiga in ya samu tamakkuni akan mutum to zai je hakan zuciyarsa ya je daidai wannan wurin ko da ya taba ta ya kunna ta ko ya sanya mishi waswasi kamar da alqadi ya fada cewa aw ma yaktasu biha gawamidu shahawati wal ghafla ko kuma shine abin da ke sawo mutum wato awaridu shahawat abinda ke bijiro mutum da sha'awa wal ghafla abinda ke sa ko mutum ya manta Allah ya manta tsoron Allah har ya je wani abu wa kullu zalika bi tadbiril aziz al hakim duk wannan tsarin Allah ne wa hiya al abwab allati ya'ti minha ash-shaytan sune wuraren da shaytan yake zuwa fa qurihat minhu sai aka cire daga zuciyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fala yajidu shaytanu ilaihi sabila daga shaytan baya iya samun ya rudu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya sabawa Allah baya zalunci baya kuskure Allah ya tsare shi daga san rai Allah ya tsare shi daga sakaci ko wasa ko zalunta kanshi duk abin da mu muke yi na sakaci da wasa da lokacinmu da zalunta kanmu da biye masha'awar rayuwa da mantuwa da biye masharrin shedan da yaudararsa wanda dukkaninmu mutane wannan yana bujiro mara shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an cire tsokar da take da alaka da wannan abin a cikin a cikin zuciyarsa sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yace kama quriha an yahya shahwatun nisa'i inji alqadiyya yace haka annabi yahya Allah ya cire mishi sha'awar mata da haka ya zama hasuran baya sha'awar diya mace أو تكون العلقة هي القابلة للوسواس القاضي يعني تشوفوا كما تنمي تشوفوا تكي سنية وسواسي والمحركة للنفس wanda ke motsa rai sanda mutum yake so ya wata katobara a kona abu daga kaiwa yana kawa a zuciyarsa ko yayi ko ba yayi ba ya ji gabansa na faduwa saboda imanin da ke bujuro masa karshe ko imanin ya galabaice shi ko shedan ya galabaice shi ko ya aikata ko ba ya aikata ba amma dai yana jin wannan rawrawar zuciya yace bima rakkaba Allahu fiha min al-quwa da abinda Allah ya sa na wani karfin energy bima yuwafiquhu dan ya dace da wannan dabi'a fan za fanzihat an sai aka tumbuke ta daga kirjinsa bi yaslima min dawa'ihil khabitha da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsira daga mummunan abinda waswasi ke haifarwa wa nuqiyal qalbu kuma aka wanke wannan zuciya ta zama farakar wa gussila aka ɗauraye ta wa gussila min ha hatta la ya buƙala ha asarun filƙalbi jumlatan bayan an cire sai da aka wanke aka ɗauraye da ruwa mafi tsarki a duniya shi ruwan zanza don kai zama akwai wani ragowar ma ɗan burbushinta zama kun ji abin da ya faru da wannan karatu akwai wani malami malami ne a wannan zamanin mai littafin alwatu tafsir da ya karanta waɗannan abubuwan sai yake cewa fi asir ijra'il amaliyati bil minzarin liza a wannan zamanin da ake yin operation ake yin surgery da tabarau da ake ce mishi laser goggle inda ana yin ana ana ana yin operation musamman gyaran ido da ake da mutum ya da hakiya ko yana da glaucoma ko wani cuta a idansa yanzu ana iya zuwa a mai operation ba tare da an ciro idan ba ba tare da an sa wuka ko aska ta likita ba wani abu ne mai haske kawai wani haske na bala'i kamar da kaga hasken wutar dalma shi za a sa zai haska za a ga duk abin da ke cikin idan sannan kuma zai budi ya wanke dattin ya kona shi ya kautar da shi sai kawai a sa mutum filasta kawai a rufe mai idan shi shine laser kenan akwai laser akwai lasik duka ana yin su hatta a jikin cikin mutum yanzu ana irin wannan operation za a haska da laser sai a ga cikin shi gaba daya kan screen sai a duba a ga daidai menene ake so a cire ko a daɗe ko a ƙona sai a sa wannan leza a ƙona shi ba tare da an mushi an tsaga jikin shi da wuka ko an zubar da jini ko sai an ma yi mai ƙarin jini ko an mushi anesthesia duk an wuce wannan a inda ilimin zamani ya ci gaba na san dai a nan ƙasar ban san ko ana yi a najeriya ba sani ana yi ko to ana yi a najeriya ba amma dai ba a sun mu nan da namu na nan na gargajiya ba sai dai irin naku masu kudi a nan a bare na su cin da irin waɗannan namu na gargajiya na ba su ba da likitocin ma namu wasu ma ba su taɓa ganin wannan ba su ma kansu likitocin amma wanda yake so ya gani zai iya ba youtube ya duba to wannan malamin yake cewa wa nahu zalika mimma yuqarribu ma ja'at bihi riwayat min hadha al-mawdu' yace da abubuwan da ake yi na siddabaru a yanzu a asibitoci na aiki ma ɗan adam wanda mu yanzu za mu iya fahimtar wannan abin kusa da yadda yake amma kaga na da sai dai kawai imanin sai sa su gane su yadda amma mu yanzu mutane wannan zamanin da muke ganin ana yin ana yin operation irin wannan na gargajiya da za a mutum ya ji ciwo ko ya da wani abu a cikin sa a cire wani a mishi operation ɗin ƙaba ko a mai dashin dashin koda ko yana da wata abin nan ulcer a ce an yi dashin hanji balantana wannan abin da rikici suka rena siyas da ake wa mata har wannan ba likita ba yana yi cire da kaga wannan wannan har wannan ba likita ba suna yi mutum yadda da asibiti ko a tun da ne zai yi wannan to waɗanda muka ga wannan da kuma wanda suka ga irin wannan advanced abin nan abin nan technological induced surgery da ake irin laser ɗin da sauransu to za su iya fahimta wannan abin kai tsaye su gane to anan za mu ce kenan idan ka ji abu a cikin karatu ya fi ilimin ka kaka ce ƙarya ne yanzu mutanen da suka rayu shekara 300-400 baya idan irin mutanen zamanin mu ne masu tsaurin ido irin waɗannan 'yan boko na masu tsaurin ido za su ce kai ƙarya ne wannan hadisan amma yanzu 'yan boko yanzu za su fi kwa fahimtar wannan domin suna ganin 'yan uwansu 'yan boko suna yi ko kuma wani ɗan boko halashi ma likita ne ba zai iya karyata abin da suke asibiti ba to ya gane cewa kafin su mutane su yi wannan Allah ya makana mala'iku sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun mishi operation din gashi nan sun yi hasso uku wanda kuma haka yana nuna faruwar shi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna yiwuwar ashe dan adam zai iya yi tun daga wurin an ba dan adam wato window ne tunanin ashe abu ne mai yiwuwa mutum ya iya buɗe cikin ɗan uwansa mutum ya gudanar da wani aiki ko wani gyara ko ya bashi agajin gaggawa kuma a mayar a rufe cikin kuma ya ci gaba da rayuwa daga wancan abin da ya faru a doron duniya aka yi shi ya yana cewa abin zai iya yi wani kamar yadda wato daga sadda Allah madaukakin sarki ya aiko mala'iku suka zo suka tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka hau da shi sama akan buraka suka zama da shi baitul maqdis tafiyar da ake yin wata daya daga makka zuwa baitul maqdis a zamanin su akan raƙumi ko doki wata daya yake amma suka yi wannan tafiya cikin yan awanni cikin dare wannan yana cewa ashe dan adam wata rana zai iya iya kirkiro dabaran yin tafiya mai irin wannan saurin na ban mamaki wanda shine saurin da jirgin sama yake yanzu yanzu jirgin sama daga nan yanzu daga zaman mu zuwa yanzu dinnan in ya tashi daga Kaduna ya kusa Lagos wanda in ko mota ce sai an kwana ana yi sai an kwana an wuri in ka tashi yanzu dinnan watakila sai gobuwar haka kai da Lagos da munin hanyar nan to Allah madaukakin sarki yana yana nuna mana isharori akan abubuwa za su iya yiwuwa amma sai masu ilimi ne suke iya ganewa sai su dauki sirrin daga nan su dauki sirri na dabi'a su ainihin wato ci gaba da utilizing din shi har su kai ga irin wannan advancement da muke gani a yanzu so daka wannan a takeice shine sharhin wannan aya ta fuskar kasancewar ma'anarta guda biyu ma'ana ta farko ma'ana ta dangane da cewa wato abu ne wanda yake ma'anawi abstract an buɗe kirji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam budawa ta saman mishi da yalwar kirji wajen tunani da haƙuri da ainihin wato a dauriya da kuma yalwar kirji ta hanyar a aikace ainihin wato an mishi wannan to ƙarshe sai a hada a ce duka biyun su ne fasara aya Allah ya yi mishi wancan ɗin ya ba shi kyakkyawar zuciya da kyakkyawan tunani da haƙuri da kuma faɗin ƙirji ɗin sannan lamadaukin sarki kuma da ya so ya ƙara mishi akan irin wancan sai kuma aka mishi wannan khariƙut ɗabi'a wanda ya wuce gama garin abin da ake mutane domin irin faɗin ƙirjin da aka ba shi a farko irin na mutane ne da Allah yake zaɓa ya ba su mutane masu kirki masu tausayi masu sanin ya kamata amma shi Allah yana so ya bashi fiye da na kowa Allah yana so nashi bambanta da na kowa Allah yana so ya bashi wannan mu'jiza ce cikin mu'jizozinsa alam ne min alamin nubuwa wanda za a ci gaba da bada labari ana mamaki ana ci gaba da masa salati ana ganin fifikon sa akan sauran mutane sannan wannan yana mana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk da yake mutum ne ta fuskar halittarsa amma ba kamar kowa ba mutum ne na musamman da Allah ya kimsa masa ɗabi'a ta musamman da Allah ya bashi daraja ta musamman don ya masa aiki na musamman so da haka kul inna ma ana basharun basharun mithlukum lalle ni ka ce musu mutum ne irin ku to amma yuha ilayya ana mini wahayi to wannan ya daga cikin shirin da Allah ya yi masa don ya iya ɗaukar wahayi kuma Allah ya ce inna sanulki alayka qawlan thaqila lalle zamu daura maka zamu wurgo maka zance mai nauyi to nauyin zancen yana buƙatan wannan jarintar sannan gwagwarmayar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi da kafiran Makka ya dawo Madina ko kuma da Yahudawan Madina da munafikai a garin Madina da sauran abokan hamayyar da suke gefe wannan gwagwarmaya tana buƙatan shiryayyen mutum kuma wannan shirin sai dai shirin Allah shi ne Allah ya masa wannan shirin a ya kake ji idan damuwa ta ma yawa idan fureja ya maka yawa idan ka shiga cikin wata sawarwara a cikin kasuwarka ko rayuwarka ko aurenka ko ƴaƴanka ko kasuwancinka ko lafiyar jikinka kwatanta ɗan abu in ya faru yanzu yadda kake jin duniya ta damalmale maka to ka kwatanta inda a ce duka nauyin al'umma kan kai ba. ko duka nauyin musuluncin na akan ka yake ka kwatanta da irin abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fuskanta bala'in da Qurayshawa suka sa shi a ciki da yadda suka nemi su kashe shi ko su daure shi ko su kama shi da irin izgilin da suke masa da irin sharri da kagen da suke masa kuma Allah ya ce mishi ka ci gaba da wa'azi sai dai shekara 13 yana wannan da fitar da yayi zuwa garin can na Taifa da irin abin da aka mai a garin da kuma yana ganin ya dawo madina a matsayin ya dawo gidan masoyan shi ansaru kamar shi kenan yanzu kawai duniya ta zama sabuwa za a ci ta da tsinke sai kuma wani sabon bala'i ya kullu su ne munafukai da kuma yahudawa wanda sun waɗancan iya munafurci da makirci sannan munafukan nan da yahudawa kuma suka yi alliance da waɗancan tsofaffin abokan gaban na makka suna aika musu da intelligent report akan abin da ke faruwa duk wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ta kokarin kuma shirya sojojin shi da mabiyansa da iyalansa da sabansa dan su zama suna da shiri dan fuskanta wannan kalubalen to idan idan Allah bai mishi wannan shirin ba to ba zai kai labari insha Allah ya ce fala allaka baqi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bi hadha hadisi asafa tafta'u tazkuru ba nan ba yake fa Allah ba ka da nafsaka Allah ya kunu mu'min Allah ya kunu mu'mini zaka je ka kashe kanka in ba su imani ba shi Allah ya dinga bashi labarin annabawa da wahalhalun da suka sha yace lin sabbita bihi fuadak dan mu kwantar maka da zuciyarka ma yuqal laka illa ma qad qila lil rusul min qablik وكذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا سائر الأمر غسنا da yawa duk wannan shiri ne da Allah madaukakin sarki ya masa dan ya zama cewa zai iya karban wannan ainihin a babban aiki dake kansa kuma alhamdulillah Allah ubangiji ya kara mishi tsira da amince daukaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karbi wannan aiki kuma ya isar da shi ga baki daya cip cip kamar yadda yace ala hal ballagtu shin na isar suka ce ka isar kad ballagta yace Allahumma fashhad ya Allah ka shida ya ƙara bayani ya ƙara bayani yace ala hal ballagtu ko na isar muku suka ce kad ballagta ya rasulullah yace Allahumma fashhad ya Allah ka shida yana yana kallon sama shi da akan shi Allah ya tabbatar da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya isar da wannan sakon Allah ya ce ya yi wa rasulu ballig ma unzila ilayka min rabbika fa illam tablag wa illam taf'al illam taf'al fama ballagta risalatahu wallahu yasmuka min nas kuma Aisha take cewa babu wani sako da Allah ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya isar sai dai isar da shi da zai boye da ya boye kaza da kaza kuma bai boye din ba saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya isar da wannan sako ya gama aikin shi baki daya Allah ya sauka mishi da idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa zuwa ta sai ya gane cewa to aikin shi ya kare ya gama aikin da Allah ya kawo shi sai na bakar da aka saka wannan aya sai aga yana kuka so sabai suka ce ji wannan dattijo kuma ana wa annabin bishara da nasara kai kuma kana kuka yace ba ku gane abin da na gane ba ne annabi ya gama aikin da Allah ya kawo shi kwanan nan zai tafi ya bamu kuma haka akai wannan sura ta sauka annabi sallallahu alaihi wasallam bai ƙara kwana 100 a duniya ba ƙasa da kwana 100 da sauka ta yi rasu salawatullahi wa salamuhu alaihi fil akhirati wal ula to lokaci ya gure ko kuma ga shayin ba mu gama aya ɗaya ba na ganin bari mu kwana in Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu dan ƙarasa dauraya akan wannan aya mu ci gaba insha Allah Allahumma salli ala Muhammadin وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم آمين. وعلى آل إبراهيم إنك عميد مجيد آمين. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد آمين. كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك عميد مجيد آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين. ربنا لا تذق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة آمين. إنك أنت الوهاب اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا آمين. ربنا أصلح لنا أمرنا آمين. وبلادنا وتب علينا واجعلنا من الراشدين والسلام عليكم ورحمة الله Yes, I get it.